ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata ɗaya ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah a wancan sati yan uwa idan ba a manta ba muna nan dai a cikin alkabiratun rabi'a kabira ta hudu kabirar da malam ke tattaunawa akan abin da ya shafi sallah wasa da sallah barin sallah rashin yinta a cikin jam'i da duk abin da ke da alaƙa da wulaƙanta sallah a waccan sati da ya gabata ‘yan uwa idan ba a sha'afa ba mun tsaya ne a inda malam ya kawo mana wani dogon hadisi da ke bayani game da tarikus sala wanda muka ce hadisi ne da yake maudu'i ko? hadisin bai inganta ba hadisin hadisi ne na ƙarya za mu tashi daidai inda malai ce hikayatun in aka ce hikayatun wani labari kenan eh akwai bambancin aka ce tsakanin kissa da hikaya aka ce hikaya shine labarin da za a baka na zibe na baki labarin kawai da wani zai zo na yana gaya maka shi da bakinsa ko kissa ko ruwaya duk inda da baki ake gaya mutum ana iya kiransa hikaya ita kuma kissa gyararriya ce tsararriya ce ba ta zama kissa sai an gyara ta an kawata ta sannan sai ta zama kissa wata hikaya malin zai kawo mana har yanzu don ya nuna mana abin da ke cikin wasa da sallah munin wasa da sallah bayan ayoyin alkur'ani sun gabata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gabata maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran magabata sun gabata to yanzu malam kuma zai kawo mana hikayoyi diddan dai a tsoratar da wanda yake wasa da sallah malam yace ruya an rawaito annan mar'atan min bani isra'ila hakika wata mata daga cikin kabilar banu isra'ila ja'at ila musa alaihi salam ta zo wajen annabin Allah Musa alaihi salam faƙalat ta ce da shi ya rasulallah ya manzan Allah inni aznabtu zamban aziman ta ce mai haƙiƙa ni tabbas haƙiƙa na yi zunubi zunubin da yake kuma mai girma waƙad tuftu minhu ilallahi ta'ala kuma na tuba daga wannan zunubi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fad'ullah an ya ghafira li zambi wa ya tuba alayya ya annabin Allah Musa ka roƙa min Allah maɗaukakin sarki ya gafarta min wancan zanubin da na aikata ya kuma karɓi tubana faƙala laha Musa alaihi salam sai annabi Musa amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa ma zambuki wanne zunubi ne kike so ki bar labarin sa qalat sai ta ce ya nabiyallahi ya annabin Allah inni zanaitu ta ce ta yi zina wa walattu waladan faqataltuhu ta ce bayan ta yi zina kuma sai ta haifi ɗa sai ta kashe ɗan nata eh sai ta kashe ɗan nata faƙala laha musa alaihi salam sai annabin allah musa alaihi salam ya ce da ita ukurji ya fajira fita daga nan ya ke mutuniyar kawai ya ke fajira la tanzilu narun minas sama'i fatuhriquna bi umiki kada wuta ta sako daga sama yanzu a ta ƙona mu da wannan mummunan aikin naki ki fita ki bani waje annabi Musa ya fitattake ta ya kore ta fa kharajat min indihi munkasiratal qalbi saboda haka wannan baiwar Allah ta fita daga wajen annabi Musa zuciyarta a kare bata ji daɗi ba fa nazala jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu alaihi salam ya sauka ya zo wajen annabi Musa alaihi salam ya sauko daga sama wa qala yace ya Musa ya kai annabin Allah Musa ar-rabbu ta'ala ya qulu laka ubangiji madaukakin sarki yana cewa da kai ya ce a gaya maka lima radatta ta'iba don me za ka kori don me za ka juyar da mai tuba ga Allah maɗaukakin sarki ya Musa ya kai annabin Allah Musa amma wajatta sharran minha shin baka samu ma wanda ya fita sharri bane baka san akwai wanda ya fita sharri bane aikin da ya fi nata lalacewa baka san akwai shi ba qala Musa sai annabin Allah Musa alaihi salam abin ya bashi mamaki yace ya Jibril ya kai mala'ika Jibril wa man huwa sharrun minha menene wane ne ya fita sharri wannan matar mai irin wannan aiki ta kashe da bayan ta yi zina ta haife shi akwai aikin da ya fi nata sharri yanzu kala sai mala'ika Jibril yace tariku salati amidan muta'ammidan shine mai barin sallah da ganganci da gangan eh babu wani dalili da ya sa ya bar sallah kawai ya bar sallah to yadda kissa ta nuna sai nuna ya fi a macen da ta yi zina ta kuma kashe ɗanta to wannan kissa za ku ga malam ya kawo ta haka kawai bai yi isnadin ta zuwa ga wanda ya rawaito ta ba to kissa ce daga cikin kissoshi na banu isra'ila labarai ne daga cikin labaran banu isra'ila wanda galibi labarai ne da ake hikaito shi a kawo su galibi ana yin isti'nasi ne kawai da su shi labari idan ya zo daga banu isra'ila annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu ka'ida a kansa ya ce mana la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kada ku gaskata su kuma kada ku karyata su ina fata an fahimta irin labarin da ake samowa daga bible at-taura ko injila irin labarai ne wanda saboda ita a taura ɗin ka'idata shine an jirkita ta ko an gauraya ta yuharrifuna al-kalima am mawadhihi yawa sun caccanza ta to shi sa sai Allah madaukakin sarki ce idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan suka bada labari to kada ku gaskata su kada kuma ku ƙaryata su idan labarin ya dace da addinin ku na musulunci to za ku yarda da shi ne dan addinin musulunci ya tabbatar ba dan labarin banu Isra'ila ba idan kuma addinin ku na musulunci bai dace da labarin ba daman ba ku karɓe shi ba sai ku zubar da shi ina fata an fahimta yan uwa da wannan isa ita ba sai mu ɗauke ta aka sai dai za ku ga abin da yake cikin ta na wannan matar ta yi tuba zuciyarta ta karye bayan ta yi laifi amma a cikin kissar sai aka nuna annabin Allah Musa mai da ita wannan ba halin annabawa bane ina fata an fahimta ba halin annabawa bane ya isa mu fahimci abin da zai gasgata tuban mutum idan ya yi shi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maɗauki ƙisar ghamidiyya ƙisar ghamidiyya hadisin ta yana cikin sahihi muslim ita ce wannan mata da ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ce ya rasulullah inni qad zanaitu ita ma haka ta zo ta ce ta gaya wa annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye ta je ta yi zina daga ita sai Allah da ya halitta ta babu wanda ya sani to amma sai imanin ya motsa ta sai ta ga da kunyar lahira gwanda ta ina gwanda ta duniya gwanda mutane duk mutanen gari su san cewa ta yi zina ta je a jefe ta ya fi mata sauki da ta je Allah maɗaukakin sarki ya sata a cikin wutarsa ita ta yadda da wannan ba irin mutanen bane masu cewa da kunyar lahira duniya gwanda ta lahira eh to duk mutumin da ya faɗa ka ka san kwata-kwata bai san Allah maɗaukakin sarki ba ko kaɗan bai san Allah maɗaukakin sarki ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mata da kai saboda baya jin baya son jin maganan ma dan ya san idan abin ya tabbata tunda ta taba yin aure kashe ta za a yi sai annabi ya kawo da kai sai ta ce ya rasulullah la'allaka turidu an tarudda ni kama radatta ma ibn malik kana mai yiwa kana so ka ki karɓa ta ne ka mai da ni ka mai da kai ma'izu dan malik shi ma haka yi annabi ya ce masa ya ƙi saurarensa ya biyo ta nan annabi ya kawo da kai nan wajen ya dawo nan annabi ya kawo da kai nan sai ya rasulullah zina fa nai so nake a tsarkake ni annabi ya haka sallallahu alaihi wasallam ya taso daga nan ya dawo nan ya zauna sai ya rasulullah nayi zina fa tsarkake ni annabi ya kawo da kai sai dai faɗa sau uku da kansa sai annabi ya ce da wani a kusa da shi sai da Allah ku shanshana bakinsa ko dai ya shaye shaye ko ya sha wani abu ne aka shanshana babu abin da aka ji annabi ya ce la'allaka gamaztaha ko dai kawai dan zunguranta kai ko dan shafarta kai ce a'a rungumar ta duka annabi ya rinka bashi kofa dan ya goce ya ce rasulullahi a wallahi abu kaza ne da ita kun ji imani sai da annabi duk hanyar da zai bashi dama ya goce ya ki sannan annabi ya ce ku je a jefe shi shi ne aka tafi da shi aka je aka jefe shi to shine take ba da labari cewa ya rasulullah kana so ka nima ka ki karba ta ne kamar yadda kai wa ma'iz dan malik to anan babu yadda zai da ita sai ya ce to ki je yanzu tunda kina da ciki ki je ki haife cikin sai ki dawo ba a ta da dan sanda ba babu dan hizba babu dan karota babu dan kaza haka aka bata ita kadai annabi kawai cewa je ki in kin haihu ki dawo ita kadai ta tafi ta je ta haifi ɗan a zanin goyo ta ɗauko har yanzu akwai imanin a cikin zuciyarta ta kawo ɗanta a cikin zanin goyo ɗanyar haihuwa ta ce rasulullah ga ɗana haifa a zartar mu da hukuncin Allah a kaina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ki je ki shayar da shi ya isa yayi sannan ki dawo shi ma haka kawai aka bata ta tafi babu wani mai jiranta ta je ta shayar da ɗanta shekara ɗaya da wani abin ko shekara biyu ta dawo ya rasulullah ga yaro da gurasa a hannunsa a lokacin ya isa cin abinci kenan ko to shi kenan babu yadda aka iya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku tafi da ita aje a zefe ta aka je aka yi mata rami zuwa kirjinta aka sa ta a ciki saboda aka aka rinka jifanta aka rinka jifanta Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul ya dauki wani dutse kato to ya jefe ta aka kanta ya fashe jinin ya tsartuwa ya fallatsan masa a fuskarsa a jikinsa ya faɗi bakan magana akan ta ya zage ta sai carf a kunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce masa mahala ce saurara bawan Allah ce wallahi laqad tabat taubatan law tabaha sahibul sahibu maksin la taba Allah alaihi yace ka daina zaginta wannan matar tuban da ta yi ta yi tuban da wallahi ko mai karɓar haraji ne ya je irin wannan tuban sai Allah ya karɓi tubansa wata ruwaya kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da za a raba mutane saba'in daga cikin mutanen madina ta ishe su tuban da ta da za a samu masu laifi guda saba'in ko a ranka raba masa to tubanta ita kadai ya ishe mutum saba'in ko Allah ya gafarta masa zunubinsa ita kadai ina fata an fahimta to shi sa kaga a ce ta zo don annabin Allah annabin Allah ya ce ta tafiya kore ta kaga wannan ya ci karo da aikin annabawa ina fata an fahimta kada kuma ta kisra da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu ta wancan mutumi da ya kashe mutum nawa 99 ya je ya samu mutumin da yake mai bautar Allah ba mai ilimi ba ya nemi fatawarsa ya ce masa Allah ba zai karɓi tubansa ba shi ma ya kashe shi ya zama mutum ɗari kenan da ya zo wajen mai karatu ba ma annabin Allah ba mai karatu mai ilimi sai ce masa wake shiga tsakanin bawa da Allahnsa ka je ka tuba kun ga ƙarshe dai Allah karɓi tubansa ko bai karɓa ba ya karɓa to shi sa wannan abin da aka yi kaito annabin Allah ya kore ta ya ci karo da faɗin Allah maɗaukakin sarki qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai Allah ya ce mai a gaba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an wannan ayar akwai daɗi wallahi yan uwa inna Allah ya gafiru dhunuba ne jami'an Allah ya ce ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim ya ku da kuka yi wa kanku barna kuka wuce gona da iyaka kuka sha tafi karfin cikin kuka saba Allah Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna Allah ya gafiru dhunuba haqiqa Allah yana gafarta zunubai jami'an dukkaninsu to shi sa kada ka sake ka ɗeba tsammani daga rahamar Allah yi ƙoƙari ka rinka tuba lokaci zuwa lokaci Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubanka Allah ya gafarta mana mala yace hikayatun ukhra wata hikayar ta daban an ba'adu salafi an karɓo wannan hikayar ne daga wani daga ɗaya daga cikin magabata na gari annahu ata ukhtan lahu matat shi wannan mutumi ya zo kan janazar ‘yar uwarsa mace da ta rasu ana shirye-shiryen sata a cikin kabari fasakata kaisun minhu fihi malun fi kabriha sai wata jaka ta faɗo daga aljihunsa ko daga jikinsa sai ta faɗa cikin kabarin ‘yar uwarsa da ake haƙawa jakar cike take da kuɗi ta faɗa cikin kabarin falam yash'uru bihi ahadun hatta sarafa an kabriha babu wanda ya lura da wannan jakar tasa shi bai gani ba sauran mutanen da suke hakan kabari ba a gani ba mai yiwa lokacin da ta fada dab ake da zuba ƙasa ko abin da ya kama da ka an zuba ƙasa babu wanda ya ankara aka rufe da jakarsa ta kuɗi ga kuma ƙanwarsa a cikin kabari aka rufe kowa ya abin da zai tafi thumma zakarahu sai da ya gida sai ya tuna iyakacin tunaninsa kuma sai ya ga ina jakarsa ina jakarsa ta fada sai tuno kabarin ƙanwarsa ne kabarin ƴan uwarsa ce fara ja'a ila kabriha sai dawo zuwa kabarinta fana bashahu ba'da man sarafa annasu to alaka sai tone kabarin shine annabashu kenan sai tone kabarin bayan duk mutane sun tafi me ya dawo dauka zakar kudin sa eh wa innahu ala zalika la shahid ko innahu li hubbil khairi la shadid eh yuhibbuna mala hubban jamman haka Allah ba daukakin sarki zai dan adam akwai son kuɗi ya dan adam yana da son kuɗi kowa haka yake da malami da wanda ba malami ba da mai sarauta da wanda ba shi da sarauta da yaro da mace kowa yana son kuɗi ba wanda ba ya son kuɗi sai dai kawai sai dai kawai a fatan samu ta hanyar halak a kuma aiwatar da su ta hanyar halak e ma dalla da dukiya ta gari a hannun mutum nagar haka manzon Allah ya ce fa wajada al-qabra da yaje sai ya samu kabarin bayan ya bude shi yash'ulu alaiha naran an hura mata wuta a cikin kabarin nata farar da turaba alaiha sai sauri ya gaggawa ya mai mata da ƙasar waraja ila ummihi bakiyan ya koma zuwa gida wajen mahaifiyarsa yana ta kuka saboda abin da ya gani hazinan yana cikin bakin ciki da damuwa faƙala ya ce ya umma ya mahaifiyarmu akhbirini an ukti ba ni labari game da 'yar uwata wa ma kanat ta'malu me take aikatawa wannan irin aiki take a gida qalat sai mahaifiyarsa tace wa ma su'aluka anha menene dalilin wannan tambayar da kake akanta me ya ja wannan tambayar bayan ta mutu qala sai ce da ita ya ummi ya mahaifiyata ra'aitu qabraha yashta'ilu alaiha naran naga kabarinta yana ci da wuta tana cikin kabarin kala sai ce fabakat ita ma mahaifiyarta sai ta sa kuka ita ma wa qalat ta ce ya waladi ya kai ɗana kanat uktuka ta tahawanu bisalati wa tu'akhiruha an waqtiha yar uwarka abinda take aikatawa abinda ta kawo ita mahaifiyar tasu wanda ya ja mata wannan bala'in shine ta kasance tana wulakanta sallah shine ta tahawanu anis salah tatahawanu bi sala tana wulakanta sallah wa tu'akhiruha tana kuma jinkirta sallah ba ta yin ta an wakati ha sai lokacin ta ya fita wannan kissar ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi shi yake kaito ta a cikin littafin sa kitabul muqliq a shafi mai lamba ta 139 wannan kaga in sahhatir riwaya ko in sahhatul qissa yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum a ƙona shi a cikin kabarinsa shine mai wasa da sallah eh barin sallah Allah ya tsare mu malai ce fa hadha halu man yu'akhiru salata an waqtiha wannan shine halin mai jinkirta sallah a game da lokacinta fa kaifa halu man la yusalli to ya kuma halin shi wanda baya sallan fa shi fa wannan barin ta yake sai lokaci ya fita je yana yi din alal kalla e mafi karanci za a ce an gan shi yana me yana sallah ina kuma wanda ba shi da shaidar sallah a wajen mutane ba a san ma yana yin sallah ba kuma musulmi ne dan musulma amma duk za a tashi aje a sallah shi yana zaune shi kuma irin wannan fa fa nas'alullah an yu'inana alal muhafazati alaiha malai ce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen kiyaye ita sallah din fi awqatiha a lokutanta innahu jawadun karim lalle Allah madaukakin sarki shine mai yawan kyauta kuma mai karamci malai ce faslun wani fasali fi uqubati man yanquru salata wala yatimmu ruku'aha wala sujudaha wannan shi kuma zai bayani game da uqubar wanda yake wanda yake sallah ya faki ita ce yanquru ma'ana haka ce yanquru shine kamar tsatsage haka ce yanquru yanquru gurab ko yanquru dik zakara yana tsatsage ka san yadda zakara yake tsatsage ko hankaka ya yake da ya sa bakinsa ba ɗaukewa ke ba haka tun da yana ɗauka ƙwaya ne ko da ya ɗauka zai biyo ta da wani to haka sallah take ma'ana da an tafi sai a ɗago a tafi sai a ɗago ba cikakken ruku'i ba cikakken tsayuwa tsakanin ruku'i da sujada ba cikakken sujada mai kyau da an ɗora goshi inda ka san akan garwashi sai a ɗago shi eh sai a ɗago shi sai kuma a koma haka haka akwai wanda sai ka je kasuwannin mai ƙauye haka irin wannan sallah wala akwai wani dattijo da da aka da na ganshi a waya eh da yana waya ta ya goge sallah ce aka yi ta mai raka hudu amma dududu sallar tana ji a sako 40 da wani aka yi ta wallahi ko yana cikin waya ta wata waya ta ce da na abin din ta ya goge yana dattijo na irin kasuwannin kauye na ina ji wani ne ya dauke shi shi ma kuma da rashin kyauta ya je rinka yadawa bai kamata ba ni ma abin ya zo min na gani wallahi yan uwa sallah ce mai raka hudu amma ina ga muku wallahi bata kai minti ɗaya ba bata kai minti ɗaya ba wallahi saboda a ni da ɗaya ina gani ba abin da ake faɗa dama to duk abin da yake jan lokaci a sallah dama kawai wannan aikin da ake ne a jiha ɗago haka aka yi ta aka gama to akwai irin iyayenmu da suke irin sallah irin wannan sallah har yanzu eh to kaga akwai aiki a gaban mu kenan duk inda kaga irin wannan abin a matsayinka na musulmi yi kokari ta hanyar da ta kamata ta hikima ta dabara ka gyara wa mutum idan ya mutu yana irin wannan sallah wallahi yan uwa akwai matsala za ku zo ku ji akwai matsala sosai shi ta diyar da za a yi kokari ka gyara masa ita mala yace wala yatimmu ruku'aha irin sallar da baya cika ruku'inta wala sujudaha haka nan ba a cika sujudarta faqad ruya fi tafsiri qaulillahi ta'ala malai ta hakika an rawaito a cikin tafsirin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna Allah maɗaukakin sarki ce fawailun azaba ta tabbata lil musallin ga masallata alladhina hum sune waɗanda an salatihim game da sallolinsu sahuna suke rafkana suke gafala tafsirin da aka yi wannan ayoyi guda biyu sai malamai suka ce annahu allazi yanquru salata wanda ake nufi da wannan ayar shine wanda yake yin tsatsage yake yin tsatsaken kurciya a cikin sallarsa wala yutimmu ruku'aha baya cike ruku'unta wala sujudaha ba kuma ya cika sujjadarta wa thabata fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda anna rajulan dakhala almasjida yace wata rana wani mutum ya shiga masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisun fihi a lokacin manzon mu tsira da aminci sa tabbata a gare shi yana cikin masallacin a zaune fa sallar rajulu thumma jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan mutumi da ya shigo sai koma gefe ya sallarsa da annabi da sahabbai suna kallonsa ya sallarsa gaba ɗaya kaf ya gama sai ya taso sai zo ya sallama wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu sallama gaba ɗaya faradda alaihi salam sai annabi ya fara mayan masa da sallamar wa alaikum salam wa rahmatullah annabi ya amsa masa sun maƙala lahu sannan sai annabi ya ce da shi irje koma fasalli ka yi sallah fa innaka lam tusalli don waccan sallar da kai ba sallah kai ba ‘yan uwa kun fahimci abin da kyau sallah ya fa sallah a matsayin sallarsa ta farilla da ya je ya ba da ita a matsayin mai ya sauke faralli amma wanda aka aiko da sallah sai ya ce masa wannan sallah kwata kwata ba ta yi ba abin da yake nufi kenan irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah wannan ba sallah kai ba haka annabi ya gaya masa faraja fa salla kama salla sai ya koma sai ya salla kamar yadda ya ta farkon ita dai irin wancan yan fakin ita ya ƙara yi ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال sai ƙara dawa yi wa annabi sallama annabi ya mayan masa da sallama tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ya ƙara maimaita masa ka je fa kai sallah fa wannan sallar da kai ba sallah kai ba faraja fa salla ka ba salla ya ƙara komawa yayi sallah irin dai sallar da ya karo na biyu da na karo na farko ta uku kenan wannan ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya ƙara komawa ya sallama wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faradda alaihi salama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mayan masa da sallama wa qala ya ƙara ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli thalatha marrati annabi ya ce masa nace ka je kai sallah wannan sallar da kai bace ba karo na uku kenan kun ga yadda annabi yake da jin kai yake da tausayi ina fata an fahimta ai da sai wani ya ce ai ya kamata da dan sassauta masa a kyale shi haka mana ko amma ba abin ba na haka bane abin ba na haka bane idan aka bar shi a haka kuma in yaje wuta lahira zai in yaje lahira wuta zai shiga so haka dole a gyara masa duk wahalar da za a sace za a shace an tsaya an gyara masa sallah so haka sai annabi sai da annabi masa haka sau uku fa qala fi thalitha sai wannan bawan Allah a na ukun sai sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito fili ya faɗi gaskiyarsa yace wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ya rasulallah ya manzo Allah ma uhsinu ghayrahu fa allimni ba zan iya yin sallar da tafi wannan kyau ba a sanar da ni kawai ba ya huta ba haka annabi ce fa inna shifa'al i as-su'al fa inna shifa'al i haqiqa waraka ta mutumin da bai sani ba shine tambaya eh ban sani ba tana jawo mutum martaba kala kala wallahi kuwa ban sani ba a abin da baka sani ba ka ce baka sani ba e za ta kare ka sosai da sosai sai ya rasu wannan abin da na yi shi ne iya sallar da zan iya ƙarshe kenan ƙura maleji na kenan so da a karantar da ni faƙala sallallahu alaihi wasallam to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya fara koyar da shi shine sai ya karanta masa wannan hadisin sanannen hadisin da ake ce masa hadisu musi'i salatahu hadisin mutumin nan da yake muna na sallarsa ai duk galibi kusan hadisin ko musamman da wanda suka karanta sifata salatin nabi ko zaka ji albani yana yawan ambatar a cikin hadisin musu'i salati hadisi mai muna na sallarsa to shine wannan mutumin yawa shine sai annabi ya ce masa idza qumta ila salati ga yadda zaka yi sallah idan ka tashi zaka yi sallah fakabbir kai kabbara wacce kabbara ake nufi ita ce kabbara harama kabbara da take dole ce a cikin sallah annabi ya ce kai kabbara harama sun makara ma ta yassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa tare da kai na alqur'ani abin da ka iya abin da ka haddace ka karanta shi na cikin alqur'ani ma'ana wannan Allah madaukakin sarki ce faqara umma ta yassara min alqur'ani ko karanta abin da ya sauka daga cikin alkurani abin da ka haddace shi zaka karanta idan daga sabbi zuwa ƙasa ka karanta ka haddace ka je kai ta sallah da shi idan daga alamtara kai fa zuwa nasu ka haddace ka je kai ta sallah da kayanka idan ka haddace alkurani ka karanta inda ka karanta ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki da ya ban maka abin a buɗe faqara ma ta yassara min alquran annabi kuma yace summa qara ma ta yassara ma'aka ma aka ɗin da ma'ana ai ma hafista kenan abin da ka haddace kenan abin da ke tare da kai wanda ka haddace na alƙur'ani sai ka karanta shi sun marka idan ka gama karatu sai ka yi ruku'i sai annabi ce hatta tatma inna raki'an ba da kayi ruku'u zaka dago ba a'a har sai ka nutsu a cikin ruku'inka nutsuwa shine gabanka gabanka su setu kowace ta kuma inda take sannan rukuwanka kada ya kasance kada kai ƙasa da yawa kada kuma kada kai abin da ake cewa dagogo rago an fahimta aiko ya kasance ka daidaita tsakanin bayanka suka ce ta yadda idan da za a samu kwano mai ruwa a ciki aji a bayanka ba zai zube ba ba zai zuba- ba zai zika maka bayanka ba haka ake ruku'u amma mutum ya ruku'u ka ga yana kalle kalle haka to wallahi wannan ba ruku'u mutum yayi ba eh saboda asali idan zaka ruku dan uwa hannayenka haka zaka yi musu sai ka sa su akan guyoyinka sai ka ga kamar ka damki guyoyinka an fahimta haka annabi yake yin ruku'u ba wani sai ga idan ya ruku korin sai yake rikewa ba kori ake rikewa ba idan ka rike kori dole ka yi me dole ka yi ƙasa wani kuma akan cinya zai dora shi kuma dole ya yi me ya yi sama to haka ake dora su idan ka dora su akan gwiwoyinka haka sai ka buɗa su haka yadda ba za ka takura na kusa da kai ba yadda ba za ka matse na kusa da kai ko ka rinka saka musu gwiwar hannunka ba yawwa ba a so idan kai a ruku'u ya kasance ka matse jikinka da hannunka ba daidai bane sai ka seta bayanka yawa sai ka nutsu sannan sai ka karanta azkar din da ake karantawa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya tabbata ko karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfir li ko subuhun quddusur rabbul malaikati war ruhi duk wanda ka karanta yayi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati dukkanin azkar da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin ruku suna nan da yawa ka je ka haddace su da yawa don karin ana'antawa eh ana son haka wata rana idan kai wannan sai kai wannan kai kanka ka fi jin daɗi wata rana idan kai wannan wata rana sai kai wancan idan ana ba masu wannan lada kana ciki idan ana ba masu wancan lada kana ciki ina fata an fahimta idan kuma baka da kwalwar da ka rike su gaba ɗaya ka rike guda ɗaya sallar ka dai ta yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sun marfa sannan sai ka dago hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita tsaye kaji ba ba da- ba daga an dago ake komawa ba yanzu ga wasu yadda suke dagowa daga ruku'un yadda ake akan nan ba a ma gama miƙewa ba kawai sai ga an koma to wannan mutum bai dago daga ruku'u ba sai ka dago ka daidaita eh, ka daidaita a tsaye duk gaɓoɓin ka san kuma inda suke sannan sai kai ab- a- sai kai tasbihi lokacin da kake dagowa zaka dago kana mai cewa sami Allahu liman hamida idan ka tsaya sai ka ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd duk annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ka karanta addu'a da ake karantawa حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وانا وانا سريع أسلد ركوع wannan inda na karanta ba fa ita kenan ba akwai akwai saura da yawa eh galibi annabi irin wannan dogon yana karanta sai a sallar dare eh dan kaka ka karanta ma mun ka a samu matsala sai wallahi ba ka are musulmanci ba Allah ya sa mu dace to haka ake so sai mutun ya daidaita tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sun masjud sannan sai mutun ya tafi sujjada hatta tatma inna sajidan har sai mutum ya nutsu a cikin sujadarsa ba da an yi sujada ake dagowa ba yan uwa ita ma sujada ana bukata a yi ta yadda annabi ya koyar da ita tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka yi ta akan gabanka guda bakwai sannan dan yatsanka waɗannan guda biyu al'ibla suke kallo haka sannan ba a ɗora nan da nan a ƙasa ba a sa su a ƙasa haka in mutum ya haka ba sujada yi ba ɗage su ake da kan ƙasa yan uwa ina fata an fahimta yawwa sannan ka ɗora hannayenka haka a setin a setin kunnenka haka misali ga hancinka a ƙasa da goshi sai ka ɗora su a haka haka ake yi babu laifi ka kawo setin kafaɗinka shi ba yayi sannan ka janye jikinka daga ƙafafuwanka kada ka matse jikinka daga ƙafafuwanka shi ma ba daidai bane ina fata an fahimta yan uwa hannunka kuma ana so ka buɗa shi eh ka buɗa shi amma abinda wasu suke yan uwa a cikin sai da akwai kuskure sai ga mutum ya tale an fahimta wajen inci biyu haka mutum ya tale ba daidai bane eh ba daidai bane mutum ka ga ya buɗe hannunsa haka kamar me me ne press of haka ba ba haka bane yawa hannun ake so a buɗe haka yadda shi ma kuma ba za ka takura wani kusa da kai ba in wannan fata an fahimta fa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a daina yin mubalaga wajen aiki ya kamata akwai aiki yadda yake na ibada dan Allah madaukakin sarki yana bada lada ne a aikin da aka yi shi yadda annabi ya koyar ba yadda ni na ga ya dace ko kai ya ga ya dace ba idan aikin ka bai dace da irin na annabi wallahi babu ruwan Allah da shi ba ruwan Allah da shi saboda haka sai mu kokari mu rinka abubuwa yadda suke saboda haka idan mutum ya sujjada har sai ya nutsa a cikin sujjada sun majlis hatta tatma inna jalisan annabi ya ce sannan sai ka zauna ma'ana ya dago daga sujjada suke nan ya zauna tsakanin sujjada da kuma ruku da kuma da wata sujjada hatta tatma inna jalisan annabi ya ce masa har sai ka nutsu a wannan zaman shi ma wannan zaman ana bukata a yi shi wato ƴan uwa kun ga wannan zaman da dagowa daga ruku'u kamar a tafi sujada akwai hadisin Anas dan Malik da yake cewa wata rana idan annabi ya irin wannan aikin har sai mun dauka annabi ya manta ma'ana idan annabi ya dago daga sujada kafin ya koma ta sujada sai ban ka tani an anya annabi ba mantawa ba ko a cikin sallah yake saboda dadewar da yake a wannan zama sallallahu alaihi wa sallam saboda ka zama ne da ake buƙatar a yi shi sosai a yi tasbihi a cikinsa sa a nemi gafara a cikinsa Allahumma gafirli wa rahamni wa hadini wa afini wa ruzuquni wa jibirni mutum ya addu'a eh duk kana roƙa Allah madaukakin sarki kana roƙa Allah madaukakin sarki azurta ka Allah ya baka lafiya Allah ya shiryar da kai Allah ya dora maka duk wata ya ya dora maka duk wani abin ka da ya kare jari ne menene duk Allah madaukakin sarki ya dora maka shi to shine addu'a da ya kamata mutum yayi malai ce sun Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sun masjud sannan sai ka ƙara yin sujada hatta ta tsuma inna sajida har sai ka ƙara nutsuwa sujada ta nawa kenan ta biyu ko har sai ka nutsu ita ma a cikin ta ba ita ma ba da an yi ake dagowa ba waf'al zalika fi salatika kulliha sai annabi ce kaga abin da na koya maka a wannan raka'ar to duk sauran rako'in su ma abin da zaka yi kenan kun ga da Allah an koya masa sallah ko ba a koya masa ba an koya masa malamai suka ce da kalli wannan hadisi za ga akwai ayyukan sallah da yawa da basu fito a ciki ba ko to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalli yanayin sallarsa ne da abubuwan da yake bata wasu annabi ya koya masa shi sauran abin da annabi bai ambata ba maybe ya iya su wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai annabi ya ga masa wajiban sallah ne abubuwan da suke wajibi a sallah shi sa galibi duk abubuwan da aka ambata anan menene wajibi ne shi sa wasu malamai suke cewa ashe tahiyya ba ta cikin me wajibin salatin da an faɗi tahiyya a nan a faɗi tahiyya ba suka ce shi sa ashe tahiyya ba ta cikin wajibin sallah maganganu ne dai na malamai wanda yanzu ba muhallin sa bane wannan hadisi yan uwa hadisi ne da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi hakanan daga al-Badari a wannan wani hadisin ne na daban eh wani hadisin ne na daban shi wani hadisi malai mai takharijin tun a farko ko ya ce da bukhari da muslim suka fitar da shi malai ce warawa warawa al-imam ahmad radiyallahu rahimahullah ya kamata ya kasance malai ya ce radiyallahu anhu ko haka yake anaku yawwa nan akwai wani kuskure ban sani ba ko na shi ma haka yake summar fa sai ce summar qa qa ce a wajen maimakon fa'un haka ne daga ƙarshe ƙarshen hadisin yawa to fa'un ce sai ku gyara ba qa'un ba ce summar fa sannan ka dago ne ba irqa'a bane yawa wa rawal imam ahmadu alaihi rahmatullah imam ahmad dan hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki masa rama ya rawaito hadisi an al-badari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la tujzi'u salatu la tujzi'u salatu la yuqimu ar-rajulu fiha salbahu fi ar-ruku'i was-sujudi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sallah ba ta isa irin sallar da mutumin da ya yi ta baya tsayar da gadon bayansa a cikinta fi ruku'i a cikin ruku'insa wasu sujudi da kuma sujjadarsa wannan hadisi rawu a abu dawuda aiban wa tirmizi imam abu dawuda ya fitar da shi bayan imamu ahmad hakan imamu tirmidhi ya fitar da shi wa qala yace hadithun hasanun sahihun wa fi riwayatin ukhra yadda yazo a cikin wata riwaya shine hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujudi ma'ana sallar ɗaya daga cikin ku bata isar masa har sai ya tsayar da gadan bayansa a cikin ruku'insa da sujjadansa kun ga duk mutumin da yake yin sallah baya tsaye da gadon bayansa a cikin ruku'u zai daga gadon bayansa ko kuma ya kasa da shi kun ga sallah tana cikin matsala kenan annabi ta sallah ba ta isan masa wa hadha nassun anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai imam az-zahabi yake cewa wannan nassi ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi anna man salla da yake nuni akan dukkanin wanda ya sallah walam yuqim zaharahu bai tsaye da gadon bayansa ba ba'da ruku'i was sujudi bayan ruku'i da sujjada bai tsaye daga dan bayansa a cikin ruku'insa ba bai tsaye daga dan bayansa a cikin sujjadarsa ba kama kana kamar yadda yake fa salatuhu batilatu imam zahabi yace sallar sa batacciya ce shi wannan shine fatawar imam zahabi dan mutumin da baya tsaye daga dan bayansa a cikin ruku'insa ko sujjadarsa to sallar sa batacciya ce ba ta yi ba wa hadha fi salati al-fardhi wannan yana faruwa ne a cikin sallar farilla da sallar farilla da sallar nafila duk ɗaya ne idan mutum ya ɓata sallar farilla sallarsa ta lalace idan mutum ya ɓata sallar nafila ma sallarsa ta lalace waka zattu mani na tu ay yastaqirra kullu udhun fi mawdu'ihi malai ce haka nan samun nutsuwa cikakkiya shine mutum ay yastaqirra kullu udhun kowace gaba ta tabbata fi mawdu'ihi a mazauninta kowace gaba daga cikin gaɓar mutum su koma inda suke yawa ba mutum ya rinka fatik da a cikin sallah ba mutum da ya je ya dawo irin wasu salloli da ake daga cikin sallolin da ake da azumi musamman da ashan eh za ku ga akwai masallacin sai ga an ce wasu fijo wani wane ne saboda Allah a ce wai sallah ce wai fijo masallacin fijo kuma sai ga mutane sun fitika ana son sallah fijo nan da nan za a gama nan da nan za a gama garin maghdubi alaihim waladdallin amin da hammata ne shikenan sai a tafi kuma ruku'u da haka a dago wallahi wannan wasa ne da addini eh wallahi wasa ne yadda kai azumin nan yadda kai azumin nan ka gaji wanda ka je kwanta kai baccin ka in ka tashi tsakar dare ka raka ukun ka wallahi yafi maka wancan wasan da zaka je kai ba ruku'u cikakke ba sujada cikakke ba karatu cikakke haka zaka je karatun kai kanka baka san abin da ake faɗa ballin haka sai dai ka ji kawai da ƙarshe abin wallahi kuskure ne wannan yan uwa wallahi kuskure ne kuskure ne wannan me shine abin da nake ga mu da ran yan uwa nake cewa saurin me kake ne idan ka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki wai me kake nema ne wai ina zaka je ne ina zaka je kana gaban me shi saboda Allah kana gaban me gaba daya duk abin da kake bukata duk abin da kake so kana gaban wanda zai baka to saurin me kake yi ka gama ka je ka zauna a teburin mai shayi kai hira ka je ka daddanna waya ka je ka kalli tv ka je ka yi me ka je ka yi mai sallar dududu an daɗe ana tarawihi dududu masu daɗewa awa ɗaya ne ko awa ɗaya da rabi saboda Allah dududu an daɗe kenan idan ka je hiran hiran awa nawa kake ta banza ta wofi ba lada sai dai ma'allaki tunda maybe za a ci naman wani amma shaidan saboda baya san da alkhairi sai ga baya abin eh sai ga an fara sallah a masallaci ga masallacin nan idan aka fara sallah sai ga shi a cike tab an yi sallar isha an cika ana sallar isha sai ga ya tasallalu na minkum liwaza eh an fara sallah liwa kafin kafin a gama sallar ashan sai ka je ga sai wani sau uku ko sau hudu idan an tafi an tafi wani gurin daban wannan abin da muke yan uwa shine kawo mu duniyar wallahi shi sa Allah halice mu ba bautar Allah muke ba dalilin da yasa Allah ya halice mu kenan yadda muke da kurakurai kala kala mun faɗi nan mun tashi nan dukkanin mu kowa aka tsaye da shi aka ce za a yi masa keke da keke kurakuran sa ba zai kai labari ba dukkanin mu gaba ɗaya mu muna buƙatar mu yi abin da Allah madaukakin sarki zai tausaya mana ya gafarta mana zanuban mu yan uwa irin waɗannan abubuwan su muke fata to su ma din kuma muke wasa da su muke wasa da su lokaci mai tsada irin lokacin azumi da ya kamata ka ribata abin da aka ribata sai ana cikin sallah sai mutum sai kaga a cikin sabaran sai mutum ya zame daga masallaci sai tafi gidan kallon bal dan Allah wannan irin wace irin asara ce wannan kana dakin Allah ka tafi dakin shedan dan Allah da ka je ka kalli bal daga farkon ta ƙarshe lada nawa ka samu zakani da Allah yan uwa zama a cikin masallaci kadai ibada ce ba haka bane kadai zama a cikin masallaci ibada amma ka fita daga cikin masallaci ba fa sallar ba ba wai zama kake kadai ba ibada kake yi bautar Allah kake ibadan ma kololuwar ibada ita ce sallah amma ka kada sallar na ka tabi ka je ka shiga gidan kallon bal kuma ka dauko ɗinka ka bayar eh ka dauko ɗinka ka bayar Allah ya shirye da mu gaba ɗaya Allah ya shirye da mu malai ce wasa bata an anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata daga annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi yace ashaddun nasi sariqatan alladhi yasriqu yasriqu min salatihi annabi yace mafiya tsananin mutane sata eh in kana neman professional barawo annabi yace alladhi yasriqu min salatihi shine wanda yake sata daga sallarsa eh shine professional barawo kenan ya fi kowa iya sata wanda yake sallah daga satarsa yan uwa ku fahimci lafazin annaba abin da ya ce shine allazi yasriku min ba fi salati ba ko in aka ce fi salati wanda yana cikin sallah zai sa hannunsa aljihu ya sace kuɗin wani kenan ko ana cikin sallah sai ya sa hannunsa aljihun wani ya sace masa kuɗi ba haka bane wanda yake sallah wanda yake sata daga sallarsa sallar da yake yake sace wani abin daga cikin ta yake zubarwa ladansa da ya kamata ya samu pool guda ɗari ko ko makaddara yadda Allah maɗaukin sarki ya kaddara masa sai ringa ɗebe shi da hannunsa yana zubarwa ya mutum zai yi haka to shi ne zamu ji kila wa kaifa ya sadiqu min salati sai suka ce rasulullahi za a mutum ya sata daga sallarsa kala sai annabi ya ce la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala alqira'ata fiha shine mutum baya cika ruku'insa a cikin sallar baya cika sujjadarsa a cikin sallar ba kuma ya yin karatun sa yadda gamata kun abinda dai na gaya muku da zikin eh sallah ai faki baya wasai lada kenan irin wannan to irin wannan abin da kake yi shine kamar kana sallah ne Allah madaukakin sarki ya kaddara zai baka lada 100 misali ne kana cikin sallah ko sai ka ringa ibar goma goma kana zubarwa da ƙarshe sai ka tashi da guda biyar ko guda shida da Allah akwai satar da tafi wannan kai wa kanka da kanka asara kenan to shine wannan abin da annabi yake mana ishara zuwa gare shi san uwa wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi da imam al-hakim da baihaqi a cikin littafin sa shu'ab al-iman kuma ina gani insha Allah ta'ala anan zamu dakata saboda lokaci yayi zamu tashi akan hadisi dai dai ba wajen kwana bane amma dole mu kwana anan muka ta mu ci gaba gaban ma ba wajen kwana akwai tsayi da yawa to sai mu rike inda hadisin da muka kwana zamu tashi hadisin imam ahmad Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama. ‘Yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muka yi, na'am. Na'am. Me yin? Wa'azi. Na'am. Na'am. Mace me yin wa'azi a gidan rediyo. Eh babu laifi mace ta yi wa'azi a gidan rediyo. A wato galibi mutane abinda suke abinda mutane suke ɗauka su istishari da shi shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya gabubna bil qawli ko wasu wasu sai su ce ai maryam mace al'aura ce a a wannan ba daidai bane ba daidai bane maryam mace ta fike ta shine abin da aka hana in nace ta fike ta shine mace ta rinka mutum magana ta kwarkwasa shi ne yake rama amma mace ta yi magana da maryar ta kawai normal wannan babu laifi na na isha Allah ƙara mata yarda ta karantar da yawa daga cikin sabon manzon Allah sa Abdullahi dan Umar sa Abdullahi dan Abbas hatta sa Abu Hurairah suna zuwa su tambaya wajen Nana Aisha ta ba su amsa ba mace bace mace ce malama ce malama ce sosai akwai hatta hatta a wannan zamanin nan mu na kusa kusa akwai Asma ƴar gidan Usman ɗan fodiyo malama ce karantarwa take yan uwa akwai malaman hadisi da yawa za ku ga daga cikin malaman su da suka ja hadisi a wajensa akwai mata babu laifi in dai abin ba wani abin da zai haifar na fitina babu laifi don mace ta yi wa'azi a gidan rediyo babu komai yawwa Allah madaukakin sarki ya samu dace na me kake so ka tsaya ba kai ne ka daga hannu ba Allah ya samu dace abinda muka faɗi a muka faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah